بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kayi kwanan wata 25 ga watan jimada bula da shida ko? haka ne shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya ce da goma sha daya goma shi ma ko ga jima karfi zai ke na gudu bukariya goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da goma ko shekara ta dubu biyu da goma ne ne a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka sura qur'ani imran kenan wanda yau shine darasin na uku ko na hudu darasi na hudu a cikin sura din idan ba ku manta ba a satin da ya wuce muna kan gabar magana ne akan isar wato yakin badar ku mun kusan rabi ko fiye da rabi amma ba mu gama ba yanzu za mu karanta kaɗan daga cikin tafsirin wasu ayoyi a cikin ita suran sannan kuma sai mu kammale bayani akan yakin badar ne insha Allah a yau cikin taimakon Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره kalmar zuyina kamar mabnin ne lil maf'ul ko mabnin ne lil majhul la zayyana yuzayyin in an ce zuyina an sanya wa mutane kamar kawa da kwalliya da ganin cewa wannan abubuwa din abun ado ne abun so ne a ransu an sanya wa wannan mutane hubbu shahawati minan nisa'i so irin na sha'awa shahawat jam'i ne na shahawa شهوة سبوشي شهوة الشهوات شنو الشهوة هو شهوة داوسان أكو جمع شهوة آه با جمع ما كنا هذا هذا شهوي هذا يجي بنا kamar dai ni a iya sani na dai sha'awa ake cewa a bisa riwayar ku kuma sha'awowi amma ni ban taba jin an fada ba sai yau an sanya mutane son sha'awa na mata minan nisa sai fara ambatan mata mata ana kwalliya da su mata ana ado da su mata ana alfahari da su kuma mata ana sha'awar su kamar yadda hadisi ya zama za ana ce tun kawai mar'a da arba'in limaniha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha faffar da zaki dini karibat ya daka a bisa al'adar mutane suna auren mace don abubuwa guda hudu limaliha wani idan ya zo aure yana neman mace saboda dukiyar ta sai aure ta wani jamaliha wani kuma kyau yake ɗaukar hankalinsa wani hasabiha wani kuma dangantaka 'yar dangi yake so wani diniha wani kuma mai addini ce ta dame shi sai annabi ce farfar bi za ta dini taribati ya daka taribata da ma'abociyar addini sai ka samu alheri sai ka samu albarka shine taribat yadaka to anan gurin dukan wannan abubuwa guda hudu da manzon Allah faɗa akan mace ne ko kyauta ko dangantakanta itan dai ko kuma kudinta itan dai ko kuma addininta itan dai to annabi bai raba mu da itan ba sai ce mu ɗauke ta itan amma mu zaɓi mai addini in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bi kyau to maciji ma yana da kyau amma cikinsa ne guba ko ba guba ne ba abin da ya kai maciji daɗin tabawa laushi taushi jikinsa tsirfi haka ko ba guba ne shi ma kyakkyawa ne amma yana da guba a cikinsa to akwai wasu matan da kyawawa ne amma guba ne a cikinsu ina za ka sai ka kiyaye ka zaba abinda manzon Allah ya baka walbani da kuma san sha'awa na ‘ya'ya albani san ‘ya'ya walkanatir almukantara alkanatir malamai sun yi sabani dangane da me ake nufi shi alkanatir din jam'i ne na kintar وآتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا القناطير قنطار abin da ake nufi da alkintar shi ne almalul kafir dukiya mai tarin yawa dukiya mai tarin yawa abdullahi dan ma'azu dan jabal yake ce abin da ake nufi da alkintar shi ne wato ukiya dubu ɗaya da ɗari shi ne kintar ukiya dubu ɗaya da ɗari biyu wasu malaman suka ce alkantaru ma bai na sama'i wal ardi min mal dukiyar da take tsakanin sammai da gasai ita ce kinta ita ce kinta almuhim dai a dunkule akwai maganganu da yawa dangane da kinta me ake nufi dukiya mai shine alkanta shine kuma kanafi ma'ana dukiyoyi masu yawa almukantara to ne almukantara shine wacce aka binne ta su tara dukiya mai yawa su binne su tara dukiya mai yawa su kai banki su kara tara dukiya mai yawa su je su dakoye shine almukantara abin da aka taskace shi aka ɓoye shi kamar dan adam yana son dukiya mai yawa kuma da zai ɓoye ta wata kan wata shine almukantara wata kan wata من الذهب والفضة وديناري دكما أزرفا الذهب والفضة وديناري دا أزرفا أنا قلت والخيل المسومة دكما دواكي wannan da suke musawwama in an ce musawwama an firka su an kiwata su kudi haka ne ba na wani guda ɗayansa shine ake cewa faras ke an gani faras shine kamar doki daya kamar ka ce alƙawmu ne alƙawmu da kuma annisa da makamantar wannan mutane duk suna son wannan wal an'am da dabbobin ni'ima irin raƙuma irin shanu irin dabbobi tinkiya akuya shine al'an'am kamar jam'i na na'am kenan shi ma wannan jam'i ne la wahida lahu min lafzihi wal har da kuma san shuka da noma shine azzal kenan zalika mata'ul hayati dunya Allah ce gaba ɗaya wannan can abin da aka ambata duk wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya ga jere kuma ce mata shine wato wani jin daɗi wanda yake yafna yana karewa baya tabbata wallahu indahu husnul ma'ab lalle Allah kyakkyawar makoma gare shi take tabaraka wa ta'ala kyakkyawar makoma wanda idan mutum ya aiki mai kyau zai tarar a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar wannan yana nuna mana mu guji duniya kuma mu kaunaci lahira mu koma kan ayar karo biyu karo na biyu zuyina lillahi hubbu shahawati من النساء ديا والبنين ديو والقناطير المقنطرة أكو من الذهب والفضة والخيل المسومة كله والأنعام بير والحر شدة waɗannan su ne abubuwan da wato ran ɗan adam yake rataye a jikinsu a duniya kuma su ne rayuwar duniya idan ka ɗauke waɗannan gaba ɗaya babu rayuwar duniya idan ka kawo waɗannan kuma waɗannan su ne jin daɗin na duniya ka samu mata matar da kake so ka aura sannan kuma in ka yi aure ba kana son ‘ya'ya ba ai daman bayan aure sai haihuwa to shi yasa yace minan nisa'i wal bani ka samu mata kuma abinda yake gaban ka bayan ka samu mata shine tunanin haihuwa kuma yaya za ka yi ka samu haihuwa to bayan ka samu mata bayan ka samu yaya menene zai taimaka ma ka ji daɗin rayuwa alqanatirul muqantara dukiya ko ba ka bane ai mata ba ta da daɗin zama ma ba ba da daɗin babu kuɗi haka ne kuɗi su ne suke sarrafa mata suke sarrafa yaya idan an samu mata an samu yaya to kuɗi yana gudana to rayuwar ta fi daɗi shi kuma kuɗin na zinari ko azurfa ko naira ko dala ko riyal ko sefa ko euro ko ma ne ma to bayan wannan ka samu mata ka samu yaya ka samu kuɗi akwai abin da kake bukata shine abin hawa ko ba gaba ne wal khayl musawwama doki da za kawo an ce doki anan saboda shi suke hawa kuma ana kwalliya da shi mu ma yanzu nan ba mutum ya samu waɗannan abubuwan ba ya yi aure ya tara yaya ga kuɗi dukiya ya samu tana gudana ba sai daina hawa mota mai tsada ba yana zagayawa ko ba kuma to wai kamar wannan kai ai shine rayuwar duniya shine abin da dan adam yake so abin hawa alkhairul musawwama to bayan wannan kuma akwai bukatar al'an'am dabbobi na ni'ima a yana cin nama ko ba cin nama to in babu wannan ina za a ci nama dole a bukaci saniya a bukaci raƙumi a bukaci a tinkiya a bukaci rago a bukaci taure a bukaci kaza waɗannan a yi amfani da su a je gona a yi noma da su idan masu noman nisan nan kuma in bukatar yanka ya kama kuma a yanka su to bayan wannan kuma duka kun manta da wani abu shine alhar to me za a ci in ba je gona ba ai duk rayuwar gaba daya da mutanen da dabbobin duka ana bukatar alharsu shine alfar'u ba sai an je an noma maka zaka samu ka ci ka ji daɗi ba ko ba kuma ne ba to idan kun haɗe waɗannan abubuwa gaba ɗaya ku dunkule su ne rayuwar duniya rai ke sa Allah madaukakin sarki kawo su a jere haka to amma saboda wa'azi irin na ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ya nuna mana cewa rayuwar duniya ƴan uwana rayuwa ce wacce take gajeriya rayuwa ce ba mai dadewa ba rayuwa ce ba mai yawa ba sai ce zalika zalika ismul ishara lil ba'id muzakkar wancan abin da aka baka labari wadancan abubuwan da aka baka labari mata'ul hayatid duniya wani dan jin daɗi ne na rayuwar duniya gajere wani jin daɗi ne wanda bai kai ya kawo ba idan ma ka rudu da wannan ka rudu da mata ko ka rudu da ƴaƴa ko ka rudu da alqanatul mukantara min az-zahabi wal fidda ko ka rudu da dabbobi ko ka rudu da abin da zaka ci ko ka rudu da noma in kai manomi ne to kai wa kanka wannan rayuwa ce gajeriya gajeriya gajeriyar ma gajeriya amma wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makoma tana ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah azurta mu da rike ainihin wa'azikan da ubangiji yake mana sannan ko mu guji duniya wato iya hasara damu wanda ya auri duniya wanda ya auri duniya yana cikin tashin hankali da damuwa shine idan ya rasa waɗannan abubuwan zai shiga tashin hankali kuma ya rasa inda zai sa kansa amma mumini ya da ya iya samu wata rana ya iya rasawa wata rana sai Allah ya ce mai kuma قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله عند والله بصير بالعباد قل أنبئكم بخير من ذلكم yanzu kuna so na ba ku labari ko ba ku so na ba ku labari da abin da ya fi alkhairi sama da waɗancan abin da aka ambata muku? menene abin da aka ambata mana min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harb kuna so a ba ku labarin abin da ya fi waɗannan gaba ɗaya kuna so للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار للذين اتقوا ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi takawa ka ji ƙofar samun alherin waɗanda suka yi takawa inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar to suna da gonakai da aljannatai waɗanda ƙoramomi na gudana a ƙarƙashinsu ubangijinsu ya musu tanadi zai ba su za su shiga waɗannan gidaje na aljanna gidan jin daɗi gidan tabbata gidan morewa gidan golewa gidan halal ba gidan haram ba gidan kwanciyar hankali gidan da babu ɓacin rai mai kyau mai ado wanda ƙorama mana gudana a ƙarƙashin gidan gidan da ba a fita khalidi na fiha suna masu kaddara ma dawwama a cikin waɗannan gidaje ba wai gidan kaɗai za a baka ba in aka baka gida kaɗai babu mai kula da gidan akwai matsala ko ba bane wa azwajun mutahharatun sannan kuma za a baku mata shine azwaj jam'i ne na zawj azwajun za a baku mata mutahharatun masu tsarki babu tofar da yawu babu yawon bacci babu haila babu majina babu a kaza kaza babu kaza kaza kada na dogon lissafi mata su ce an tona bukatu amma dai babu duk abin da dai ake ake fitarwa na kyama babu babu kishi babu kulle-kulle ba sihiri ba tsafi duka babu gaba daya tafaratun an tsarkake su ga dukkan wata kasanta kaga an samu gidaje ko an samu mata kuma ko to har yanzu zuciyar tana da buƙatar wani abu guda wa ridwanun min Allah wannan shine babba da samun yarda min Allah yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala kaga yanzu waɗannan malamai sun fi wadanci abubuwan da aka ambata ko in ka samu takawa Allah ya ma alkawarin samun aljannatai jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha babu fita in ka shiga aljanna ba a fita shi Allah matsayinsa ya wuce wai maka wata kyauta wai a aljanna wai a lahira wai a ce wai daga baya wai a ce wai ta kari a in ya baka fara abada ne amma nan duniya gaskiya yana ba mu ne iyaka kawai iyakar rayuwa ko a baka na iya shekara ɗaya shekara biyu shi ke musu iyakar ka zama mai kuɗi ka shekara talatin kana da kuɗi daga baya sai Allah ya karbe kuɗin sai ya ce kai ma ka shiga layin talakawa ka ɗanɗana kuɗar da suka ɗanɗana su ma ko kuma da kana cikin talauci kana cikin wahala ka azabtuka wahala shekara talatin kana rayuwar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya shigo da kai layi ce to kai ma taho ka dan ji daɗi kamar yadda mawadata suke jin daɗi amma an jarraba ka da an gwada ka shi wancan an jarrabe shi da talauci dan a gwada shi kai ma kuma an jarrabe ka da wadata dan a gwada ka wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un muna iya jarraba ku da alheri da kuma cice alheri dukan ku gaba daya amma makomar ku tana gare mu ji Allah tabaraka wa ta'ala ورضوان من الله da yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu basirun bil ibad lalle Allah yana kallon bayi duk abin da suke aikatawa hadisi ya tabbata riwayar Imam Bukhari a kitabut tauhid kuma haka Imam Muslim ya fitar a kitabul janna hadisin ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa riwayar Abi Sa'id al-Khudri annabi yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna Allah yana cewa wa 'yan aljanna ranar tashi alkiyama ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayka labbaika ya Allah wa sa'adaika mun amsa kiranka ya Allah muna neman rabo daga gare ka wal khairu kulluhu fi yadayka duk alheri yana hannunka ka ji amsa kiran yan aljanna ranar kiyama kenan Allah ya kira su ga irin am ba wai na'am ba fa kawai ba na'am suka ce kawai ba a'a labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayk mun ji mun amsa kiranka ya ubangiji kuma duk alkhairi yana hannunka tabaraka wa ta'ala an yi kira kuma sun amsa sai Allah ya ce da su ‘yan aljanna bayan sun shiga ɗan gidan aljanna sun samu istikrari mana comfortability kenan sun samu comfort suna zaune ba matsala sai ce har rabitun shin kun yadda wannan zaman da kuke yi din kun yadda ya yi muku abu ya yi daidai ba matsala فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب suka ce yaya kuwa ba za mu yadda ba ya ubangijin mu wa kada a tsaita na malam tuti ahadan min khalqika alhalin ka ba mu abin da baka ba wa ɗaya ba daga cikin halittun ka gabaki daya sai Allah ya ce ala utikum afdal min dalik kuna so in ba ku abin da yafi wannan kai yan aljanna suka yi mamaki suka ce yanzu akwai wani abin da yafi aljanna yanzu wata tambaya ne wannan shin akwai abin da ya fi aljanna shin akwai ni'imar da za a ba wa bawa ta fi aljanna ya mai kiyama suka ce a baku Allah ce a baku abin da ya faka a mala aiko yi ma doki waje ya baba wa ya kono na ya rab wa ayu shay'in afdalu min zalik suka ce ya ubangiji menene ya fi aljanna فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا sai ba halatta muku yarda ta yardatta wa gabaɗe na ɗauka na baku halal ne gare ku gabaɗe fala askatu alaikum abada ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abada Allahu akbar Allahu akbar malam in Allah ya maka arziki ka mutu ya baka gidan aljanna kai kan kawarki ka ji daɗi kaga duk musibar duniyar nan wallahi manta ta zaka yi ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunan nikinka waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa Allah ka mana arziki ka rubuta mu cikin waɗanda zaka ba wa aljanna ya Allah in baka ba mu kowa zai ba mu ya Allah mu mabukata ne muna so kuma mu masu yi ne masu rauni ya Allah kada ka dubi zunuban mu kada kada ka dubi sakacin mu kada ka dubi wato raunin mu ya Allah ka taimaka mana a matsayinka da Allah ya Allah ya Allah ya Allah kai mana arziki da gidan aljanna Allah ka nisantar da mu daga wuta ya musiba bawa ya mutu Allah ya jefa shi a wuta wa malakum min nasirin ba su da mai taimako ba su da wanda zai agaza musu wannan shi da sakamakon da Allah ce ya tanadar da wa bayin Allah su samu abin da ya fi wancan wato kai abin da ake so a nuna ba kai bawan Allah yanzu wannan ba Allah ce dalika mata'ul hayati duniya ba ba rayuwar duniya bane wannan jin daɗin rayuwar duniya ne to zai iya yiwa watakila mafi rinjayen abubuwa ma baka same su ba waɗannan abubuwan baka same su ba wani bai da mata bai samu ba ballan na samu da babu kuɗin alkamatirin mukantara babu ko ba mukantara ba ma babu bai da komai abin da ya mallaka kawai jikinsa na'am a yi sahabai sun yi irin wannan rayuwa ba ga wata ba ta mutu bai kanta wa manzon Allah ta ce ya rasulullahi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina Nabi ya kalle ta sama da kasa ya shiru ya ce kuma zai ci gaba da harkokinsa wani bawan Allah miskini talaka dan uwana ya ce ya rasulallah in يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا من الله إن باك ده بقاتا نينا ده بقاتا أشيدا من تلوتي ده من تشي yana buƙatar auren to ga wata ta zo kyauta to amma kyautar babba ce ta manzon Allah ne kuma shi ya ga wanda aka bawa kyautar bai karɓa ba kada gara baka ta tafi haka ya ce shi yana da bukata kuma ya san in je zo gurin manzon Allah ya ce yana so insha Allah za a ba shi laula tashahudu lakana la'uhu na'am aka ce manzo Allah da ba dan tafiya ba da duk yadinsa shi bai da wasala sai dai ta tafiya ashhadu an la ilaha illallah wannan ladin duk yadin manzon Allah da amce kawai mana ba a cewa ya bare ce babu ba zai bare ba ba ta yi ba kuma ba za a yi ba da haka yana da confidence idan ya tambaya za a ba shi annabi ya ce zai kawo sadaki ya ce babu babu ya ce a duniya ya rasulullah ba abin da na mallaka an banda wannan dambar bandawa duk duniya su kare nake ci sai dai shi zan bayar sai annabi ya ce ah to idan ka bata wannan bargo naka jalatta rai zara laka kai kuma zaka zauna baka da baka da mayafin ka dauka ka bata a matsayin sadaki kuma ka zauna tsirara sai ce a in tamisu lau khataman min hadid ka je ka nemo ko da zobe ne na karfe je ka nemo zobe zobe ba zobe ba ba na zinari ba na karfe kawai ije ya fafato ya fafato ya fafato ya fafato komai ba ya dawo empty ban komai ya ce ya rasulallah ya annabo ba a samu ba kuma yana nan a kan ra'ayinsa na farkon ma'ana yana da bukata manzo Allah ya buga shi ma babu ba yanda za a yi ba abin da za a bayar sadaka yace kai akwai qur'ani a tattare da kai yace a garin kuwa tunda babu kudi akwai qur'ani qur'anin ma ba duka haddace ba yace ina haddace sura kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya ce zawashtukaha bima ma'aka min al-qur'an na baka ita na auren maka matar ka ce halak malak dan albarkacin qur'anin da ke tattare da kai ki rikuwa na ba shine sadaki yanzu irin wannan nan aika ga sun yi rayuwa ta talauci babu to shi ne Allah ya nuna mana cewa ko ya kuri da zai yi a kace kasance ba ka da su ba dabbobi babu gona ba ka da komai kana rayuwar kanka ne kawai to lil ladina taqaw inda rabbihim to takawa kam ai ba sai an je gona an nemo ta ba ko kuma kuma ne takawa ana samun ta ne ibada sallah zikiri karatun alqur'ani tuba salatin annabi neman rahamar ubangiji kulla alaka da wuraren ibada zuwa masallaci halattar darussa na ilimi a nan ne ake aikin samun fatawa ba ta da bukatar wattakawa ba ta da bukatar kudi to idan Allah ya yi ma arziki ka samu takawa ka duba adalcin ubangiji ba ita ta kawar ba a ce sai ka je ka nemo ta kamar yadda zaka nemi kudi ba wata ila ka samu wata ila ba samu ba a duk wanda ya zo gurin da ake samun ta zai samu wani aiki ne na zuci to in kun samu wannan Allah zai ba ku sama da wanda ya wadanta abubuwa guda shida gaba daya kuma Allah yana kallon bayi duk abin da bayi suke aikatawa gaba daya to sai ce mu su waye waɗannan bayin الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار haka الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
na'am شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة na'am
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط na'am لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allahu akbar الذين يقولون ربنا إننا آمنا waɗannan bayan su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu nan guri idan ka so za ka iya cewa wato alladina waɗannan da ma'ana zance yana da alaƙa kenan da ayar da ta gabata kamar da nan Allah yake cewa amma ma qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا معنى الله ينا جنم باين من دسكتش يا أبنجي إننا آمنا lalle mu mun yi imani mun kuma gaskata mun yadda da kai mun yadda da annabinka fakfir lana dhunubana ka suturce mu dan al-ghufran shine al-satr fa in an ce gafara suturcewa ne ai Allah ka gafarta mana ma'ana Allah ka suturce mana zunuban mu wai ai zunubin yana nan amma sai Allah ya suturta maka shi fakfir lana dhunubana ka suturta mana zunubanmu ka yafe mana wata jawazan nan wa qina azaban nar ya Allah ya Allah ka tsare mu daga azaba ta wuta to dan kaga dama kuma zaka iya cewa da Allah yake cewa al-aqul aw nabiyukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد للي الله ينا واتو غنم باي تو ودن باي اعاني سيكي تقدير وي اعاني mana Allah nan to waɗannan kenan waɗan bayin nan da suke cewa ya ubangiji mun yi imani ka gafarta mana kai mana rahama kai mana kaza kai mana kai mana kaza da sauransu wani shi ne takadiri guda biyu da zaka iya akan fassara aya ala ayi hal aya dai ta farko tana da alaka din da aya ta biyu sannan kuma kamar yadda wannan aya ta uku tana da alaka da ta uku da ta biyu faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar kai mana gafara sannan ka tsare mu daga wuta as-sabirina waɗannan bayin da ake magana akan su na kwarai masu takawa masu samun gidan aljanna su ne as-sabirin masu haƙuri daga sabur ne an gane ko as-sabur mai haƙuri as-sabirin masu haƙuri da yawa was-sadiqin as-sadiqu mai gaskiya as-sadiqina masu gaskiya da yawa masu yi gaskiya a cikin mu'amalolinsu imamu qatada yake cewa hum qaumun sadaqat niyyatuhum واستقامت قلوبهم وألسنتهم وألسنتهم فصدقوا في السر والعلانية سورة متانا دا نية ستجد كتا abin da ke cikin zuciyar gaskiya ne zukatan suka tsayu akan addini na gaskiya harasansu kuma suka tsaya akan faɗin gaskiya suka gaskata Allah a ɓoye suka gaskata Allah kuma a bayyane walƙanitina su ne masu yi wa Allah da'a ka ce alƙanitina almuti'in almusallin masu yi wa Allah da'a masu yi wa Allah sallah wanda ya sallah ya yi da'a wanda ya da'a kuma ai zai sallah ko wal munfiqina su ne masu ciyar da dukiyarsu fi ta'atillah a wajen yi wa Allah da'a fi sabilillah wajen gina addinin Allah wal mustaghfirin bil ashar su ne kuma masu yin istighfari wato duk da ke kewa a duniya wannan lokaci ne mai tsada ba farkon dare ba ba tsakiyar dare ba karshen dare shine al ashar al mustaghfirin bil ashar in ji imamu qatada yake cewa ai al musallin bil ashar su ne masu tashi suna sallar dare a ƙarshen dare umar ladina yi sallu na suba fil jama'a su sallar dare kuma su zo su sallar asubahi a cikin jama'a kamar yadda zai da ibn aslan ya faɗa su ne masu sallar asubahi a jam'i su ne almustafiri na bil ashab masu sallar asubahi a jam'i wanda baya fita sallar asubahi ba kai sai dai mutum ya nemi masakada ta wani wurin kuma amma ba nan ba Allah ya rufa mana asiri sannan suna yin istighfari suna neman rahamar ubangiji dab da ke cewa al'udur wasu malamai suka ce sun yi ta sallah sun yi ta sallah sun tashi tsakiyar dare la Allah ko farkon dare suka yi ta sallah suka yi sallah ba su koma suka ce bari su kwanta ba sai an kira a salatu su masallaci a maddu salata ila sahar sai suka ja sallah din har zuwa dab da ketowar alfijir dan su dace da faɗin wal mustaghfirina bil ashar masu istighfari da wannan lokaci ya tabbata kamar yadda zo a riwaya nafi maula ibn umar yana cewa kana ibn umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya kasance yi lai yana raye dai sannan ya ce ya nafi asharna abdullahi dan umar ya tashi yayi ta sallah yayi ta sallah yayi ta sallah sai ya kira nafi sai ce ya nafi mun shigo lokacin as-sahar da Allah faɗa shi sa ya kace as-sahur ko ni za ka ce ayi as-sahur a wurin saboda yana da albarka wannan lokaci na dab da fito alfijir yanzu misali alfijir yana fitowa karfe biyar saura kwata ka kamar irin karfe uku da rabi kenan daga uku da rabi ko karfe uku ma da ta fafatawa a wannan lokaci karfe uku kana ta sallah kana istighfar uku da rabi kana sallah kana istighfar zuwa karfe hudu kana sallah kana istighfari almustaghfirin bil ashar ko kayi sallar tun farkon dare ka zauna kana zaune kawai kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har ka ji lada ya ce as-salatu khairun min an-nawm sannan ka tashi kai rakata ne fajr sannan kuma ka tafi masallaci almustaghfirin bil ashar Abdullahi dan Umar haka yake sai ce na biyu yaya mun kai lokacin nan na sahar da Allah ya ba da labari sai na fiye ce a'a da saura dai tukunna ya awidu sala Abdullah dan Umar sai ci gaba da sallah ci gaba da sallah yace fa idan kuntu na'am idan nace na'am qa'ada sai shi Abdullah dan Umar sai ya girki sallah sai ya zauna ya astaghfirullah wa yad'u hatta yusbiha sai ya bar sallah ya mutu kenan sai ya zauna ya ci istighfar yana addu'a yake istighfari yana addu'a yake istighfari yana addu'a haka Abdullahi da Umar yake kullum to yaya mu yaya kai yaya muke hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai wa kanka hisabi kafin Allah ya zo maka hisabi kana yi kana yi in kana yi kana alheri ba ka yi to wallahi tafiya ta maka nisa an tafi an barka kamar zaka taso kada ba barka kada a rufe kofa aljanna kafin ka to irin waɗannan sahabbai su dan Umar ba an ga musu garanti su yan aljanna ne amma haka suke to wannan shine al-mustaghfirin bil ashab ya tabbata a riwaya ingantacciya riwaya Imam al-Bukhari kitabu tahajjud Abu Hurairah yake cewa manzon Allah yana cewa yanzilu Allahu ila samai dunya a wata riwayar yanzu rabbuna hadisin nuzul kenan Allah madaukakin sarki kullum dare yana saukowa daga inda yake Allah yana saman sama ƙarshen saman bakwai yana samanta tabaraka ta'ala to kullum dare yana saukowa in ji annabi ila sama'i duniya zuwa ga wannan sama din kullu laila kowane dare amma a yaushe yake zuwa Allah din shine yabqa thuluthul layl al-akhir yayin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe saura ma'ana a wannan lokaci na wal mustaghfirin bil asar din a wannan lokaci ne kuma Allah ke saukowa irin saukowar da ta dace da shi zuwa wannan sama din fa yaqulu sai ce ana al-malik ana al-malik Allah da kansa zai ce ana malik ana malik ni ni ne al-malik mai cikakken mulki tabaraka wa ta'ala man dalladhi yad'uni fa astajiba la wa idhi roke ni in amsa kiran sa man dalladhi yas'aluni fa utiya wa idhi tambaye ni na bashi man dalladhi yastaghfiruni fa aghfir la wa idhi nemi tuba ya ce in yafe masa kuma ni ma in yafe masa haka imam bukhari ya fidda wannan hadisi da kuma imam muslim shi ma san sahihinsa ashe wannan yana nuna mana cewa al-musaffirin bil asfar lokaci ne da yake da tsada ya kamata mutum ya tashi ya rinka neman gafara a wannan lokacin an yi kaito daga alhassan al-basri an ce lukman hakim ya gaya wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗan ɗana la takun a'jaza min hada dik kar ka zamanto wato zakara ya fika yusawwitu min al-ashari wa anta na'imun ala firashik kakka zama zakara ya fika lukman hakim yake gaya wa ɗansa wa iz qala lukman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim to cikin wasiyoyin da ya masa ya gaya masa ya kai dan dana in ji Hassan basri kar ka zama to zakara ma ya fika zakara ya tashi yana kyar kyar kyar kyar yana kyara a wannan lokaci na almustaqbilina bil ashar wa anta na'imun ala firashi ko kuma kana kwance akan shimfidarka kar ka zama kamar haka da haka ya koyan kwana mu raya dare mu nemi taimakon Allah kuma da dare shahidallahu annahu la ilaha illa hu bayan ya yi bayani a kan ibada yaya ake neman samun takawa waɗanda abubuwan ba su ne hanyoyin da lillazi na takau ɗin hanyar samun takawa ɗin waɗannan hanyoyin su ne hanyar samun takawa sai kuma yi bayani a kan shi ɗin lalle shi shi ne tabaraka wa ta'ala shahidallahu Allah ya shaida ya kuma tabbatar ya kuma wajabtar annahu la ilaha illa hu babu abin bautawa da cancanta in ba Allah ba shahid Allah ka iya cewa bayyana Allah Allah ya bayyana dan a shahada a larabci tana zuwa da ma'anar bayyana ko ka ce Allah ya hukunta shahid Allah ai hakama Allah ko ka ce shahid Allah alim Allah Allah ya sani annahu la ilaha illa hu babu abin bautawa da cancanta in ba shi ba tabaraka wa ta'ala Abdullahi dan Abbas ke cewa Allah madaukin sarki ya halicci rayuka zai zai zai da dan adam ya halicce shi kafin ya halicci gangan jiki da shekara dubu hudu rayukan mutane ma gaba ɗaya kafin fa aka halicci gangan jiki sai da aka fara halittar rayukan kowa da komai ba wai na mutane ba ran kowa ma sai da Allah ya fara halittar rayukan tukunna dan a nuna ma wato kudurar ubangiji da mulkinsa sai da aka shekarar dubu hudu sannan aka halicci su mutanen kuma Allah ya halicci arziki kuma na mutane na duniya gabaki daya kafin ya halicci rayukan mutane din da shekara dubu hudu ya shaida wa kansa da kansa fa shahida bi nafsihi li nafsihi قبل أن يخلق الخلق حين كان Allah kafin ya halicci dukkan halitta gaba ɗaya kafin ya halicci komai ma ya shaida cewa annahu la ilaha illahu a wannan lokaci wa lam takun sama'un wala ardun wala barrun wala bahr babu sama babu ƙasa babu fili babu kogi babu komai sai Allah babu wata halitta a lokacin da shahid Allah inna ta kasance da kansa ya shaida cewa babu an bauta cancanta in ba shi ba kai ku tabbata haka to ba shi kadai ba wal mala'ika wa sabidatil mala'ikatu aidan mala'iku ma sun shaida sun ba da labari kenan don shaidar mala'iku shine al-ikhbar wal i'lam su ba da labari su sanar su tabbatar wa ulul ilm da ma'abuta ilimi su ne annabawa da kuma waɗanda za su biyo bayan su duk waɗanda sun shaida cewa babu an bauta cancanta sai Allah tauhidi kenan ba asalin tauhidi kenan tushe kenan qa'iman bil qist Allah shine mai tsayuwa bil adli da adalci babu zalunci a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ko ka ce ka'iman bil qist ka'iman bi tadbiril khalq Allah a tsaye yake da gudanar da lamarin halitta gabaki daya kamar yadda ake cewa wani ai shi ya tsaya akan al'amuran su wani to shine ma'anar ka'iman bil qist Allah shi ya tsaya akan lamarin bayi gabaki daya la ilaha illa hu babu abin bauta da cancanta in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala al-aziz al-hakim Allah shine al-aziz kuma shine al-hakim al-aziz marinjayi mabuwayi al-hakim mai hikima mai tsari a cikin al'amuransa tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya kasance yana karanta wannan aya ta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika har zuwa ƙarshe idan ya karanta sai ya ce wa ana ala zalika min ash-shahidin ni ma ina daga cikin waɗanda suka shaida suka tabbatar da kadaitakan Allah tabaraka ta'ala da tauhidin sa da kuma wahadaniyar sa tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam sai mu shiga badar ko jama'a an yaki ko tsakanin musulmi da mushrikai wallan kun ban ina ta karadi ni ba da agogo ban duba karfe nawa ba lokaci da na da kafirai ba a fasa wannan yakin ba an yi shi tabbas kuma wasu abubuwa sun faru a wannan gumurzu da aka yi na badar bayan musulmi ne wal mushriki farkon yaƙi kamar da muka fara muka yi muku bayani shi ne an rai sannan mubaraza abin da ake nufi da mubaraza da fito sai a kudda uku a nan a kudda uku a nan a fara bugawa tukunna a gwajja a cikin sojojin mushrikai an samu wasu mutane da suka fito jarumai kuma tsageran cikinsu akwai wuce da ibn rabi'a da dan uwansa shaida ibn rabi'a yan gida da ya da ubansu daya da kuma walid ibn utba suka fito suka ce ko musulmi ku fito sai aka samu mutane uku cikin mutanen madina suka fito kun ga alkawarin ansar ya tabbata ko sun ce manzan Allah daman ajiye da makaranta cewa ya manzan Allah duk inda ka kutsa wallahi za mu kutsa ko ba za mu kunyata ka ba kafin manzan Allah ya yi wata wata kawai sai mutanen madina aka samu wasu sun fito sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo da sai ce ku koma ba su yake so su fita ba saboda manzo Allah ya fi son dangin ta su fara fita dangin sana jini su fara fita sai manzo Allah ke cewa kun ya ubaida ibn al-harith ubaida ibn al-harith yana zaune annabi ya ce tashi ya ubaida fita da kai za a fara ya ce kun ya hamza tashi ya hamza ibn abdul muttalib ya juya gefe ce kom ya ali ya fi da abu talib ita ya kai ali bin abi talib ya fitar da waɗannan jarumai sojoji kuma danginsa ka duba adalci irin na annabi ko ba ka bane sai ya fitar da مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد waɗannan ayoyin sun sauka ne su ba da labari akan wannan babu lokacin da an fassara su don saboda lokacin da ya zo ƙarshe yayin da mushrikai suka ga irin abin da ya faru an kashe musu yan uwa guda uku ai kawai sai aka yi kan mai kuma jawabi kawai duk sai suka fito kawai suka fito suna masu fushi suka rufe musulmi hujuman amman suka yi ta kai farmaki malam musulmi kuma suka tsaya suka dake suka yi taɗewa ana kifa ana harbi suna mai da martani ana duka su ma suna duka kuma su musulmi sun tsaya wato shi na mawkifa difa suna tsaya inda suke suna da me su ake so a kawo farmaki kenan suna me suna ba da kariya suna ta harbi da kibau da masu kamar yadda manzon Allah ya ta umarnin su yana cewa ku harbe ku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi'ar din su a wannan rana shine ahadun ahadun ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ci gaba da kaiwa farmaki kar ku kar ku ja da baya yuharribukum ala alqital yana zaburar da su akan su je su yaki kada su ji tsoro yana ce da su shuddu shuddu shuddu yana alkawari da duk wanda aka kashe shi annabi yana cewa duk wanda aka kashe shi a yau dan aljanna ne kai malam mutanen nan sun samu gata ai suna yi malam ga karfin imani ga ga ga ga ga, ga zabarwa da annabi yake wannan shine ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina 'ala al-qital yana cewa duk wanda aka kashe shi bai mutu hasara ba yana da gidan aljanna abin da ya kara wa musulmi nishadi kenan suka ƙara kaiwa farmaki suka yi ta shiga suna jin manzan Allah yana ta faɗa kuma sayuk zamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa aba haka annabi yake faɗa ana badar ana wuta annabi yana cewa sayuk zamul jam'a wa yuwalluna dubur waɗannan jam'i jama'a gaba ɗaya za mu karya su kuma za su jula baya bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amr kiyama ai ita ne makomarsu kiyama su ta yi muni lahirar su ta ɓaci saboda babu musulunci suna sane manzo Allah yana musu wannan kuma yana nuna musu cewa lalle akwai taimako fa daga sama kuma Allah ya sanya su musulmai su ga mushrikai kaɗan a idanunsu suka ga manzo Allah yana gaba gaba bai ja da baya ba babu wanda ya fi manzan Allah kusanci da mushrikan kai ka ji ko annabi shi ne a gaba sauran suna baya komanda kenan wannan ya kara musu wato idan kaga shugaban ka yana gaba gaba za ka kara yi yayin da kaga an ce shugaban ka baya nan sai ka samu rauni shi sa ranar yakin badar yana daga cikin abin da mushrikai suka yada propaganda da munafukai cewa kutula rasulullah an kashe manzan Allah wannan sai ya sanya wasu suka samu katsala suka yi baya illa qalilun minhum kadan daga cikin suke cewa la mutu ala ma mata alaihi rasulullah ku mutu akan abin da manzan Allah ya mutu to abin da ya kara wa musulmi himma da kokari a yakin badar manzan Allah shi yafi kowa kusanci da mushrikan shi yake gaba ba wai yana baya ba fa ba yana baya yana rike da oba oba yana elo ba yana gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa sai ku zama jama'a wai wallo na dubu daman manzon Allah ya gani a baccinsa da yayi cewa ranar da aka haɗu da abokanan da ba rundunonin nan guda biyu da mushirkai da musulmai Allah zai karanta mushirkan a idan musulmi saboda malam idan kuna ganin su kaɗan ne sai kun fi ƙarfin gwiwa ko to sai Allah ya da musulkan suka zama kaɗan kawai musulmi kaɗan suke ganin su ya ba da wannan labarin mafarki nasa ga sahabbai suka yi albishir suka ji daɗi shine da Allah ke cewa إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم innahu alimun bi zati sudur mutum yayin da Allah madaukin sarki ya nuna maka su kadan annabi a mafarki ga waɗannan musulkai kadan ne Allah ya ce da a ce ya nuna muku su masu yawa ne da kun samu fashal kun ji tsoro wala tanaza'atun fil amr kuma da kun yi jayayya yawan mushrikan nan zai sa gaskiya ku ci jayayya ku ce ya manzo Allah za mu je mu tunkari waɗanda sun fi mu yawa amma sai Allah ya rage muku yawan walakin Allah sallam sai dai Allah ya tsare ku daga bata da ya tsare ku daga rarrabuwar ya tsare ku daga samun sabani shine walakin Allah sallam ai walakin Allah asamahum min al-fashl min al-fashal Allah ya tsare su daga samun wato fashal din rauni da jayayya a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ce wa idhrikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja ulamo cikin amfal ke sai Allah ya sanya waɗannan mushrikai su zama to kaɗan a idan su ma musulmi dan Allah ya gaskata mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi da daddare kuma dan su ga cewa lalle abin nan da annabi ya ba su labari gashi sun gan shi kiru da muzu ganin annabin tsohuwa don su samu yaqini yazdadu yaqinan wa yajiddu fi qitalihim su ƙara himma da ƙoƙari wajen yaƙi su da jihadinsu su tabbata shi sa abdullahi dan mas'udi yake cewa na gaya wa wani mutum da yake kusa da ni nake cewa a tarahun saba'in kana ganin waɗannan mutane sun kai ma saba'in kuwa yace ni ina ganin sun kai ɗari kaga wannan ya nuna cewa ashe ma gaba ɗaya mutum dubu ba ake magana mutum dubu ko ɗari tara da hamsin ba amma gaba ɗaya ma ganin suke ba su wuce mutum nawa mutum ɗari ba ko mutum a saba'in ba to shine wa yuqallidu kun fi ayunihim Allah madaukin sarki ya bada taimako wa agaji wa musulmi a yakin badar da mala'iku kamar yadda alkur'ani ya tabbatar kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da haka marwiyat riwayoyi da yawa na as-sahabatul badriyin sahabbai yan badar sun ba da labari akan haka din cewa lallai gaskiya ne Allah ya turo mala'iku a yakin badar yakin nan Allah ya aiko da mala'iku ashe zai iya yiwa Allah ba da taimako da agaji da mala'iku kenan an zo yaki shi sa Allah madaukin sarki ya jefa tsoro a cikin zukatan su kafiran izi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum kaji ko izi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الله كنيك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أما وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وربنا آيوس كتبت سامور ملائكة أكشيات بدر إمام البخاري da imamu muslim da imamu ahmad ibn hanbal da sauran malaman hadisi sun rawaito hadisai masu tarin yawa da suke goyon bayan waɗannan ayoyi da ke nuna cewa lallai an samu taimakon mala'iku a yakin badar hadisai ingantattu tabbatattu riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas yake cewa wata rana a yakin badar kenan wani mutum cikin musulmai yana bin wani kafiri kafirin yana gabansa shi musulmi yana baya yana kokarin ya iso kafirin mushrikin kawai shi musulmin nan inji Abdullahi dan Abbas shi sahabin nan sai ya ji karan bulala a gaban shi ya ji shau an kai duka kuma ba kowa ba shi ne ya kamata ya kai dukan amma kuma bai kai ba amma ya ji karan duka sai ji kuma karan wani mahayin doki kawai sai ga alamar kamar ana tafi akan doki furtuk furtuk furtuk furtuk kuma ba kowa a gaban shi har ma ya ji ana magana ana cewa kad akdim akdim haizum akdim haizum haka shi wannan sahabi ya ji ana faɗa wannan haizum din sunan dokin da mala'ikan yake hawa ne mala'ikan ne ke ce da dokin akadin haizum mana kai doki na ci gaba tsara wuta wannan sahabi ne ke jin ikon Allah shi yana bin kafiri zai kai farmaki kuma yake jin wannan abu yana duba wannan mushrike kawai sai ga ya faɗi ya yi gine yana duba shi kawai sai ga an yanke masa hanci an ji mai rauni an yi masa rauni a fuska kamar an yi masa bulali a fuskarsa ai sai wannan ansari sai ya zo gurin manzan Allah ya ce ya rasu wallahi ni fa kaga abin da na gani saboda abin gari ne bako ne a gare shi sai annabi ya ce sanarta zalika min madadi sama'i as-salika kai gaskiya wannan taimako ne da Allah madaukakin sarki ya kawo daga sama akwai riwaya ta Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya faɗa ranar Badar annabi fa da kansa yake faɗa ranar Badar hada jibril hada jibril akhidun bi ra'si farasihi annabi ya ce sabai ga jibril can yana rike da kan dokinsa ga jibril can yana rike da kan dokinsa gashi nan ya sai ka kayan yaki hadisin Imam Bukhari ya zo a riwayar Abi Dawud Almazini yace ina bin wani mutum cikin mushrikai dan da ke shi in sare shi kawai ina cikin bin sa ba sai na ga kansa ya fadi ba kafin ni takobi na ya kai kansa kawai sai na ga kan ya fadi daga nan na gane cewa tabbas wani ne ya kashe shi ba ni ba ashe mala'ika ne ya kashe shi hadisin imam ahmad da ibn hisham ya fidda shi a cikin riwayarsa ashe kaga waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi suna nuna mana ne lalle Allah ya saukar da taimakon sa a yakin badar ga musulmi idan kun ji tsoron Allah in kun yi gaskiya in kun riƙe addini kun cire gaba da kiyayya da ke tsakaninku kuma kun yi addinin tsakani da Allah to wallahi taimakon Allah yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda ku sanci amma in ɗayar ce to kuma ɗayar ce idan babu jin tsoron Allah babu takawa babu gaskiya to kuma ɗayar ce babu taimakon Allah babu samun nasara lallai kam mushrikai sun ɗanɗana kudarsu a yakin badar kuma musulmi sun samu nasara a yakin badar ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bada labari ga kuma irin abin da ya faru yakin badar dai ya kare da samun taimakon musulmi akan kafirai ma'ana Allah ya taimaki musulmai akan kafirai an kashe arna mutum saba'in kuma an ribace ribatattun yaƙi mutum saba'in matattu saba'in bayi kuma saba'in kuma yawancin su ribatattun da aka samu duk suna cin kada su ƙurashi shugabanni cikin ƙurashawa da jagororin su a cikin musulmai an samu mutum goma sha hudu sun yi shahada mutum shida daga cikin su suna cikin almuhajirun mutanen makka kenan mutum takwas kuma cikin mutanen madina kaga dai mutanen madina sun yi kokari tunda daman sun faɗa sun ce za a gani Allah zai nuna maka abin da za mu yi in an haɗu kuma ka gani a cikin su aka samu mutum takwas sun shahada cikin mutanen maka kuma mutum shida yayin da Allah ya bada budi kuma aka karya mushrikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika Abdullahi bin Rawaha da Zaid bin Harisa su je su yi bushara wa musulmi a Madina cewa a gaya musu fa alhamdulillah badar fa ta yi kyau badar ta yi kyau intasara muslimuna musulmai sun samu nasara kuma hujimar mushrikun an karya mushrikai an yi musu kace-kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yakin badar sai da ya zauna kwana uku a filin yakin badar din bai bar gurin ba an gama yaki wai dan a nuna ma tsabar an ci nasara an ci kasuwa an ci kasuwa an yanyi za a tsaya ma tukuna da daga gale ta bayan an gama yakin sai da manzon Allah ya tsaya kwana uku kamar da Anas dan Maliki ya ambata ya rawaito daga Abi Abi Talha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya samu nasara akan mutane yana tsayawa a garin a wurin da ake gwarzon yakan tsaya kwana uku hadisin Imam Bukhari menene hikimar da ta sa manzon Allah ya tsaya waɗannan kwanaki bayan an gama wannan yaki malamai suka ce manzon Allah ya yi ne ya yi haka ne don ya wato tsaya ya gama kiliyarin ɗin gurin kenan a samu tasfiya tasfiyatul mawqif a gyara wurin ai kiliyarin gurin a tsaftace gurin wai ko da akwai wani sauran wani motsi na su a da'ullahi abokanan gaba to a samu a gama da shi a gyare shi saboda kar a tafi a bar baya da kura yace bari ya tsaya ya kiliyarin gurin bayan wannan yana daga cikin hikimar da tsaye da manzan Allah tunda an yi ta gumurzu kuma an kashe musulmi sun yi shahada mutum goma sha to kaga za a tsaya ai abun ne su ko yawwa za a tsaya abun ne su to tsayawa da aka yi a tona rami abun ne su din wannan ya taimaka wajen dadewar su musu ba saboda daman idan an yi yaƙi a inda aka yi yaƙin ana ake binne shahidan wurin kamar yadda a Uhud ma ana aka binne su ba samu riwaya wato wacce take sarahatan a fili karara da sanin an yi musu sallah ba duk da cewa akwai sabanin malamai akan wannan din in gabar magana ta zo lamu kuma ba samu wata riwaya da ta nuna an binne wani ɗaya daga cikin waɗanda suke shahada a wajen yakin bazar a wajen filin bazar kan ba duk a ciki aka binne su bayan wannan yana da cikin hikimar ta zaunar da manzon Allah hada ganima inda an kakkashe kuma an ribaci abin da yaƙi to sai a tsaya kuma a tattara ganima a tsare ta a gyara ta kuma manzo Allah ya nuna wa mutane ce kai ka kula da wannan kai ka kula da wannan aka a dan dan a dauko ta a tattara ta a raba mutane daidai ba tare da an bar wani ba an dora wa Abdullahi ibn Ka'ab al-Ansari nauyin kula da tattare wannan dukiya ta ganima ta Badar yana daga cikin kiran bisa manzo Allah ya zauna shine su kansu sojojin yakin musulmi din su samu hutu saboda tsakani da Allah tsakanin Badar da Madina akwai nisa fa akwai nisa lokacin muna karatu a jami'ar islamiyya ta Madina an kai mu ziyara mun je wurin mun je filin da aka yakin al'udwatul uswa da al'udwatul duniya din nan har yanzu wallahi wurin yana nan da Allah ya bada labari in ka je sai kai kuka saboda asar na tarihi ana baka labari aka samu malamin tarihi kuma wanda ya ba da labari ce kun ga daidai can a can annabi ya tsaya ruwan can a bayan can musulmai suka tsaya kun ga nan a nan musulmai suka tsaya a nan aka kashe wani a nan aka kashe wani kun ga a daidai nan a nan hamza ya fito suka gwamza da wani wallahi sai ga ɗalibai suna ta kuka kawai saboda mulki na imani muna da bukatar a haɗa da Allah a dora mu akan addinin Allah a haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama labari na gaskiya ba ta duniya ba idan Allah kai ka inda hali ka nemi ka je wannan wuri zai taimaka ma kwarai da gaske badar da dan nisa zuwan sosai amma ka musulmi suka ta tafiya aka je aka fafata ka dawo har wuri ruwan nuna mallan shi nan amma yanzu gari ne kuma mutane sun yi gari a gurin yana sannan kuma yana cikin cikin sa manzo Allah zauna gurin mushe mushe gawawwakin su mushrikai da aka kakkashi annabi ce duk kuke dubban ne saboda kasuwa mutane wani aka tuttura su kasa aka dade musu aka zuzzuba su a cikin rijiya wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi yana yin sa akan tsari kuma akan wahayi kar ku dauka duk da kayi wannan zaman da ya gani da waɗannan manufofi da muka faɗa duk da wahayin Allah ne ya tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda ya sa aka jefa su a ainihin wato rijiyoyi ya tsayar da sahabbai ko a rijiya ta bazar za mu zama ba da labari a kanta tabbas ya tsayar da sahabbai a nan don su gyara al'amuransu kuma seta abubuwa a ƙarƙashin jagoranci da shugabanci kuma na musulunci kuma a tsaya a duba waɗanda ba su gama mutuwa ba a san yadda za a yi akwai abu jahal wanda manzala ce da shi fir'aun haƙil umma akwai umayya ibn khalaf da makamantansu manzo Allah ce ku dauke su ku jefa su cikin rijiya aka ɗebe su aka afka su a cikin rijiya riwayar imam bukhari manzo Allah ya je gindin rijiyar ya tsaya ya ce bi isa ashiratun nabi kuntum li nabiyikum sir da dangin annabi ku da kuka sance ɗan dangin annabi dangantaka ku da nan mutum muku amfani ba kazzabtumuni kun ƙaryata ni wa saddaqani nas mutane kuma suka gaskata ni wa khazaytumuni kuka tabar da ni wa nasarani nas mutane kuma suka taimake ni wa akhrajtumuni kuka kore ni daga garin mu wa awanin nas mutane kuma suka tattaro ni suka karbe ni haka ibnu hisham ya rawaito wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a jajjefa su cikin waɗannan rijiyoyi aka aka zuba su da ya zo sai ya fara kira sunan su ɗaya bayan ɗaya yana cewa ya utuba ibnu rabi'a wa ya shaiba ibnu rabi'a wa ya umayya ibn khalaf wa ya aba jahl bin hisham wa ya fulan wa ya fulan ya utuba ya shaiba ya umayya ya abu jahal ya wani ya wani hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa shin kun samu abin da ubangijin ku ya muku alƙawari gaskiya ne yace fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa ni kan tabbas na tarar da abin da ubangiji na mun alƙawari gaskiya ne la ilaha illallah to yaya ku kuma ga ku dai yanzu kuna cikin rijiyoyi kuna mace gawawaki ni ina gaya muku Allah ya cika min alkawari na don ya gaya mun zan samu nasara a kanku gaskiya ne abinda Allah faɗa mun tun anan duniya kafin je ma lahira ko kuma ba abinda Allah ya faɗa cewa ɗan wuta ne ku kuma za ku kaskanta sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amarra gaskiya ne wannan abin da Allah faɗa akan ku Umar ibn Khattab yana kusa da manzo Allah sai yake cewa ya Rasulullah ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu ka daina magana da mutanen da sun zama mushe sun zama gawa yaya kake magana da mushe da gawa sai manzo Allah ya ce da Umar wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran Muhammadu yake hannunsa ko ma antum bi asma'a lima aqulu minkum ce wallahi ku dinnan da kuka saura ba ku mutu ba wallahi ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba malam gawawaki ne fa gawawakin fa aka ɗiba duk aka afka su mutum saba'in din aka zuwa su arijiya gaskiya mutane wali umar ya ce ya kake magana da mushe kake magana da gawa annabi ya rantsuwa ya ce ku ba ku fi su ji ba suna ji tsanai bayar annahu la yastati'una an yaruddu alayya shay'a sai dai ku su su mayar mun da martani ba hadisi imam bukhari hadisi na 3976 da imam muslim hadisi na 2873 da kuma 2874 imam qatada yake cewa Allah ne ya raya su sai ya sa suka ji maganar manzon Allah توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما dan Allah kunyatar da su ya kaskantar da su su shiga cikin hasara kuma musu azaba kuma su su nadama lallai kiran nan da manzon Allah ya yi waɗannan katala kasassu waɗanda aka kashe annabi ya yi musu wannan kira ne don ya nuna wannan lamari al'amari ne mai girma kuma ya nuna mana cewa sun fara wata rayuwa sabuwa ita ce rayuwar barzaku wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi ba'sun suna jin dan duk wanda yake rayuwa ta barzaku manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisi ma ingantacce idan kun binne mutum a kabari in kuka juya kuna tafiya hatta innahu la yasma qara'ani alihim hatta karan takalman ku ko da kuka binne shi kuna tafiya fat fat fat shi mamacin yana jiki don ya nuna cewa ashe suna ji Allah yana jiyar da su sai dai ba su isa su ba da ansa ba kuma ba za su iya magana ba imani da rayuwar barzaku yana daga cikin aƙida ta musulmi na ƙwai imani da azabar kabari da ni'imar kabari yana daga cikin aƙida ta musulmi na ƙwai kamar yadda hadisai suka zo ingantattu suka tabbatar da wannan wata rana manzon Allah ya zo wucewa ta wasu kaburka guda biyu hadisin bukhari da muslim manzon Allah ce innahu ma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabirin ana yi musu azaba ba wani abu yasa ake musu azaba mai girma ba sai dan ɗayan su yana yawo da annabi manci ɗayan su kuma baya sukartuwa idan zai yi bawali wannan ya nuna cewa shi akwai azaba a cikin kabari ya bayyana kuma sababin da yasa ake musu wato azaba din da haka dole ne mu mika wuya dangane da waɗannan alhaqaiqul ghaibiyya al'amura na hakika na gaibu mu yadda kada mu ce wai in mutum ya mutu shikenan kasa akwai waɗanda ba su yadda cewa idan mutum ya mutu za a tashe shi kuma za a yi masa hisabi za a yi masa lissafi ba kamar yadda manzon Allah as-sadiqul masduq ya bada labari kuma alqur'ani ya bada labari akan haka Allah ya yi azaba wa ali fir'aun suna cikin kabari annaru annaru yuraduna alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب شهيديكم الله تشوي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون akwai abubuwa na ban mamaki kuma wanda ya kamata musulmi su lura da su wanda suka faru a cikin yakin badar abu jahal ai kun san abu jahal ko wa ma adrakum ma aba jahal abu jahal Allah ya kaskantar da shi a cikin wannan yaƙi bai samu nasara ba abdurrahman dan afu yake cewa wata rana ina tsaye a ranar yaƙin badar kenan a sahu saboda an zo yaƙi sahu sahu ake kamar yadda ake sahu sallah din jiyar mutane ake ba wai haka ake harba ci ba tsari ba sahu sahu ake yace na yi sahu a badar na duba dama na na duba hauni na sai na ga wasu yara ƙanana cikin yaran madina waɗanda ba su wato ba su girma ba ba manyan yara ba ne ba masu ƙananan shekaru ya ce na so na ba a ce ina da ƙarfi irin na waɗannan yara an zo jihadi mun girma amma waɗannan yara ne samari ƙararawa matasa masu jini a jika yara ne guda biyu samari ya ce sai ɗaya daga cikinsu sai ya zungure ni a cikin yaran ana sahu kenan sai ce da ni ya am ya babba ka gani wannan ya nuna cewa yara ne ya babba su daɗin a larabci girmamawa ɗabi'ar larabawa ne kuma mu ma a hausa ɗin ana yi idan mutum babba ne da kai na gaba da kai kuma abokin babanka ya haife ka sai ka kirshi ya mu babba ya babba suka ce hal ta'rifu aba jahal yara ne cikin yaransa bai su san ma waye Abu Jahl ba amma sun san tsiyarsa da barnarsa da Allah ko ka san waye Abu Jahl sai Abdurrahman ibn Auf ya ce na'am na san shi sai ya ce da yaron kai to me kake da bukata da Abu Jahl ya ibn akhi ya kai dan dan wana yace ukhbirtu annahu yusubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace abin da sa na tambaye kan mun je yaki yau kuma yana cikin mutanen nan kuma an gaya mun yana zagin manzan Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la in ra'aytuhu la yufariqu sawadi sawada ce wallahi idan na gamu da Abu Jahl yau wallahi bakin ido na bare rabu da bakin kansa ba dole sai mun gamu kawai hatta ya mutu al-ajalu minna wanda yake da wato gaggantaccen ajali ya mutu a cikinmu ko ni ko shi idan ni ne nake da nisan kwana in shi yake da nisan kwana ya kashe ni na yi shahada idan kuma shi ne yake bayi da nisan kwana zan kashe ya yi mutuwar banza shi ne hatta ya mutu a ajalu minna in muka haɗu fa dole sai an yi mutuwa dole ɗaya zai mutu kawai la ilaha illallah شباب الصحابة كده عبد الرحمن بن عوف يجي فتعجبت بذلك وانا ابو يا كاه كده يا برجر نجا يارو هنا دي امه kai ina ci wannan ya yanin farhamasa bil akhar dai yaron sai da zunguri na sai ce da ni hal tarifa ba jahal ya amu ya babba kasa abu jahal sai ni ce da shi yaya aka yi sai ce mu ai kaji kaji na duniya bari yana zagin manzo Allah ne yace la in in nazartu ila abi jahl yahulu ko yajulu fi nas idan naga abu jahl yana cewa cikin mutane kai ba kyau haɗuwar mu da shi abdurrahman da wafi yake cewa ina nan ina kewayawa muna nan muna badar ana fafatawa kawai sai na hango abu jahal gari can yana kewayawa ya sha ɗamarar yaki ana wannan muna gama maganar nan sai ka shan sai na ce da yaran nan kai suka ce na'am ce kana sahibu kuma ce ga can ɗauko ga can mutumin naku shi abdurrahman ibn auf dattijo ne a lokacin ga yara kuma sun ce za su yi aiki shi yasa ya mika musu aiki yace ala inna hadha sahibukum alladhi sa'altumani ga can wanda ku tambaye ni akan shi haba ai sai suka yi kansa ta kuba suka yi ta duka suna tsara yana tsara suna tsara yana tsara hatta ka talaku ka sai suka kwantar da shi kuma sarrafa ila rasulillah sun yi aiki sai suka koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari suna zuwa gurin manzon Allah yana murna na cewa ayyukuma qatalahu wane ne ya kashe shi a cikin ku wa ya kashe shi a cikin ku annabi ya dauka wani ne ya kashe shi sai suka ce kullu wahidin minna qatalahu kowa a cikin mu ya manzo Allah ya kashe shi ana qataltu ku ana qataltu kowa ya faɗi haka sai manzo Allah ya ce to shikenan shin kun goge kun share takwabin ku daga jininsa jinin da kuka sare shi takwabin ku akwai jinin Abu Jahal suka ce ko goge ta kwalbin bu mai ga na ya manzo Allah sai ga jini shi manzo Allah ya duba ta kwalbin sai ga jini sai annabi ya ce kila ku ma katala tabbas dukan ku bi su kai shi shi waɗannan yaran su ne Mu'az ibn Afra da Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma za a bada duk kayan da yake jikinsa na kwalliya da ado da nuna barazana da kayan yaki da za a raba kuma a riwayar imamu anas wannan riwayar da na gaya muku riwayar bukari ne da muslim ba ta duniya bane ba za cikin bukari cikin muslim a riwayar anas manzo Allah ya ce ranar yakin badar man yanzuru ma fa'ala abu jahal wa zai je duba mun abu jahal saboda abu jahal fa matsala ne abu jahal fa maki manzon Allah ne abu jahal fa shi kansa neman annabi yake kashe manya manyan arnan maka kenan na kawo wuka iyanka Abdullahi dan Mas'ud ya tashi yana zuwa yana duba sai ya same shi a rabke yaran nan sun yi masa raga-raga amma ba bai mutu ba sun murna ta sa suka taho don sun tsatsare shi sun dauka kawai ya mutu Allah dan Mas'ud ya same shi wato yayi taushi yayi laushi baya iya komai sai jini ne yake tsiyaya kawai Abdullahi dan Mas'ud ya kama gemu Abu Jahal ya girgiza kaga ashe har gemu ne shi ya rike gemu sai girgiza ya ce an ta aba jahal kai ne abu jahal wajen abu daɗin tashi a ƙasƙanta shi wai yana nuna to kai ina abu jahal ɗin ina barazanar ku ta makka ina cewa ku ne ku ne ku ne shi sa malar duk wanda zai zo yana yaƙi da addinin Allah yana cewa shi ne shi ne ya koma ya karanta tarihin abu jahal ina jin da Allah duk barnar da za ta yi watakila ba ta irin ta Abu Jahl ba to ka duba inda Allah ya maganin sa ka san waye Abdullahi dan Mas'ud kuwa san gari kenan a cikin sahaba siririn mutum ne dan karami mai karamin jiki ne yausar jiki ba shi ne muka karanta a riwaya ba wata rana aka ce ya hau reshen bishiya reshe na bishiya wannan ana ganin mutum ya hau zai kare amma shi ya hauka yana yana dalilo iska tana ta kada ƙaurinsa ya fito suka ga abin ɗan siriri suka fashe da dariya sai maza Allah ce yanzu dariya kuke akan ƙorin Abdullahi dan Mas'ud yace to wallahi wannan ƙorin wallahi sun fi dutse Uhud nauyi a gurin Allah ran tashi alƙiyama mutum ne babbe da ƙarfi ba irin mutanen nan in an zo cikin birnin ma ba zai iya shiga ba ɗan ƙarami mai ƙaramin jiki ga gajarta ga siririta amma shi ne ya je har ya samu dama fa ya je kama gemu abuja kuma ya ce kai kai ne abuja amma da yake kafiri ne wala ka san ya ce ya ce wahal fauka rajulin da tana hukumu ya ce yau ne abuja da mutum bai yake faɗa ya ce yau wani abu da ya ba wani abun aibu bane ni ai ba wani abu ne kawai mutum ne da jama'a ta ne suka kashe ni mutane na ne suka kashe ni mana larabawa ne turai shawa ne ɗan uwansa ne suka kashe shi ko kuma cewa ya a wahal fauka rajulin qataltumu menene kuma ai ba wani abu ne mutum ne kawai da ni kuka kashe ni kuka kashe ni yayi ba wani abu bane ko da wani abun aibu bane wannan hadisin imamu bukhari ne da muslim a riwayar abdullahi dan mas'ud ya ce na riski abu jahal a ranar yakin badar an kada shi an masa raga-raga sai na ce ayi adu Allah ya makin Allah kad akhzaka Allah yau fa Allah ya kaskantar da kai yana ci wannan yana yana dabda mutuwa sai ce wa bima akhzani Allah wa bima akhzani da me din Allah ya kaskantar da ni bai yadda ba ya shiga cikin kaskanci ba yau wani abu ne ai kawai ni mutum ne da jama'a ne suka kashe ni ya ce wa ma'i sai kulle ai ba banza ka same ni ba ga takwabi na yana tattare da ni amma ya isa da ke takwabin an daddatse hannayen ya ce wa ma'i sai kulle Abdullahi dan Mas'ud ya ce afwan lokacin nima da takwabina a hannuna da takwabina a hannuna sai na zaro dan mas'udu fa ya zaro takwabin yace na rinka afka masa takwabin faji alkiu asribu ina ta saransa ku da kun san abin da Abuja ne yau manzon Allah za ku ga wannan ba ai mai komai ba ai sauran labari sai Abuja ne ya je kiyama yace ne ta afka masa yace wallahi baya iya motsi iya kallo na amma ba zai iya cewa komai ba ko ba zai iya motsi saboda yaran nan sun raga raga da shi sun masa saran da ba zai iya komai ba yace na zaro takwabin nasa nace kaga wannan takwabin ka ne yace eh na wani yace na afka masa shi yace bari in dace ka da takwabin ka yace da na zo zan karɓi ma takwabin nasu sai na samu hannun nasa na tsara sai takwabin nasu ya ciro daga hannun wai da tsawon tsafin karfin hali ba bayan wannan dukan da aka masa amma duk da aka yana rike da takwabin ladan musu ya buke hannun ya ɗauke takwabin sai ce na samu wuyarsa na sari sai na zo gurin manzon Allah na bashi labari na ce ya rasulullah kaji abin da ya faru sai manzo Allah ce Allah allazi la ilaha illa hu kamar yanzu irin an yi abu kuce ya baka labari ka ce Allah shine annabi ce Allah allazi la ilaha illa hu Allah wannan labarin da kuma da dan Mas'ud haka ya faru shi kansa manzo Allah yana mamaki irin jaruntar Abu Jahl a ce wai Abdullahi dan Mas'ud ya ji ya masa wannan shi ma Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah allazi la ilaha illa huwa yace ya rantsa da Allah da babu sarki na bauta da cancanta in ba shi ba wanda yake nuna cewa ashe ba laifi bane wani ya zo baka labari ka ce Allah shi din ba gaskiya ne sai ce Allah Allahu akbar yace ai sai na tashi mai ta sauri na tafi ina gudu ya ce wal abla da musu ya ce gudu da ke mana kamar tsuntsu lokacin da zan ba manzon Allah labari kenan annabi ya ce tashi tashi muje muje in gani ba wai ya bari tashi bane a'a dan annabi ya samu nutsuwa saboda kashi Abuja ba karamin nasara bane annabi ya je ya gani yayin da annabi ya tsaya akan Abu Jahl gan shi sai ya ce hada fir'aunu hadhihi al-umma wannan wannan mutumin ai shine fir'auna wannan al'umma annabi Musa yana da fir'aunan sa fir'aunan annabi Muhammad shine Abu Jahl hadisin Imam Ahmad da Imam Abu Dawud kaga nan gurin in kun lura lalle mutanen madina ai sun yi wato rawar gani kuma wadannan yara samari matasa guda biyu wanda suka kashe abu jahal ai mutanen madina ne ina fata ana fahimta me dalilin da yasa suka yi masa wannan saboda yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa haka za tablugu mahabbatu shababil ansari li rasulillah haka soyayyar mutanen Madina samarin Madina suke son Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba da ransu saboda Allah dan su dauko fansa ga mai zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama su dauko fansa ga wanda yake kai farmaki da faɗin maganganu marasa ke ga manzo Allah amma yau amma yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yanzu dinnan idan ka bude internet ka shiga akwai site din da zaka shiga ba abin da zaka sai zaki manzon Allah ko kwanan nan sai da aka zage manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ana faɗa abun ma yana da mutane ma a ta hudu ba a samu abun yanzu sun yawaita ma ko ina ma yi ake zagin annabi zagin annabi a ci mutuncin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a faɗi abin da za a faɗa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai suka tsaya tsayin daka suka taimaki annabi suka agaza masa a takaicen takaicen wannan shine kaɗan daga abin da ya faru a cikin yakin badar kuma akwai wasu abubuwa masu muhimmanci yadda aka kashe su umayya ibn khalaf ha da kuma irin wato nasarorin da Allah ba musulmi a cikin yakin badar to amma babu lokaci sai ku hakuri da wannan abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh